أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ونيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم لا ربا يوم لا ربا tara ga watan Ramadan. Hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu, wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu haihuwa annabi Isa alaihi salam shekara dubu biyu da ɗari shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya. Mun dawo za mu ci gaba da karatun, haka ne ko? Shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya. mun dawo za mu ci gaba da karatu alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka a cikin farawan mu da gamawan mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akarbuka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك نعم ولا تكونن بهيرا للكافرين to har yanzu dai Allah subhanahu wata'ala yana ta lallashin ma'aikin shi Annabi Muhammadu yana bashi hakuri akan abubuwan da muka ambata jiya na fitar da shi daga garin Makka daman can cikin suratul anfal Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana irin tanajin da aka yi mashi yake cewa wa iz yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yakhruju wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin Allah ya ce ya rasulullah ka tuna mana lokacin da wanda suka kafe wata suke shirya ma tanaji ko dai su fitar da kai daga gaban masa ko su kashe ka ai ko su daure ka ko su kashe ka ko su fitar da kai Allah ce to suna tanajin su mummuna amma Allah madaukakin sarki shine mafificin duk wani mutum mai shirya makirci in ka shirya makirci to Allah zai magane ka to nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga garin Makka to sai Allah ya yi mai alƙawarin cewa ka kwantar da hankalinka sun yi nasu tanaji mummuna mun tseratar da kai kuma wata rana za mu dawo da kai garin makka za ka ci garin makka da yaƙi yadda kake so da ita haka za ka yi shi ne shi innan lalli farada alaikar ƙura'ani lara duka ila ma'ad kula rabbi alau man ja abil huda wa man huwa fi dalalin mubin sai Allah ce ya rasulullah ai wannan alƙur'anin da muka aiko maka da shi mun san cewa kai fara hamatan lil alamin ne shi yasa dan rahamarka da talikai shi yasa muka saukan maka da wannan Qur'anin baka yi zaton za a baka shi ba sai Allah ya ce wa ma kunta tarju an yulqa ilayka wa ta tarju an yulqa ilayka alkitab illa rahmatan min rabbik ya rasulullah baka zamo kana kaunar a saukan maka da wahayin wannan alqur'anin ba face sai wannan alqur'anin kana kaunar zai zama rahama gare ka daga ubangijinka nan Allah na lallashin manzon Allah an fitar da shi an raba shi da mahaifashi an kore shi daga garinsu an raba shi da ƴan uwan shi ya tafi bai san inda za shi ba Allah kadai san inda zai kai shi sai Allah subhanahu wataala ya lallace da cewa ai baka zamo kana tunani kana kaunar za a saukar ma da wannan alqur'anin ba face dai ya zama rahama gare ka kamar nan abin da Allah ke nuna wa annabi alaihi salatu wassalam duk wannan tsananin da na saukan maka na ba kafirai dama suka fidda ke daga garin da kake ai na sani cewa duk wannan abubuwan daman na saukan maka da wannan musibin ne dan alqur'anin nan in an saukan maka shi ya zama rahama gare ka da ita wannan ayat tana daga cikin ayoyi masu sarƙoƙin tafsiri in ka duba tafsirai da yawa ga ana ta maganganu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza amma dai dunkule Allah subhanahu wataala yana lallashin manzo Allah ne yana nuna mai cewa ban maka wannan abun ba face na san alqur'ani zai zama rahama gare ka yanda abun yake kamar mara lafiya ne yanzu kana da misali mutum babanka ne ya karye misali sai aka zo aka ce to a tsora shi ba misali kwana biyu da da karaya dan Allah yanzu idan aka zo za a tsora shi zaka tausaya mai ba da kai za a rinka daddan ne shi ba yana ihu yana waye amma wannan daddan ne da kuke mai da kuke nufi ya samu lafiya ba ba ku san shi bane ya samu lafiya shi yasa kuka yi mai haka to Allah yana kwatanta ya Rasulullah duk abin nan da ka gani na an matsa maka dinnan an fidda kai da gari ba mu yi maka shi ba dan wani abu illa rahmatan min rabbika sai dan jin kai ne daga ubangijinka kai kuma ka zama rahmatul lil alamin shi manzo Allah alaihi salatu wassalam rahmatun min Allah shi rahama ce daga Allah to kuma tunda ya zama rahama daga Allah shi kuma ya zama rahmatul lil alamin rahama ga dukkan jalikan Allah Allah subhanahu wataala ya ce fala takunanna zahiran lil kafirin ya rasulullah duk abin da kai mun san ba za ka zama ne kai dauci ba mai yin taimako ga azzalimai kafirai mun san ba za ka ba su mafaka ba ba za ka ba su taimako sallallahu alaihi wasallam na'am wala yasuddunka an ayati llahi ba'da idh unzilat ilayk Ƙwarai.
wa daw ila rabbik wala takunanna minal mushrikin Allah subhanahu wataala ce ya rasulullah wala yasuddunka an ayati llahi kuma mun san cewa wannan abin da ya same ka dinnan na matsalolin nan da sauransu mun san ba zai kange ka ba an ayatin lahi daga isar da ayoyin ubangiji ba da unzulat ilayka bayan sun sauka gare ka duk wannan halin da ka sha na wannan angwama da matsaloli da tafiye-tafiyen da kai wanda annabi alaihi salatu wassalam a cikin tafiyar shi akwai gurin da ya je ma ruwan da za su sha suka rasa abincin da za su suka rasa har sai da manzo Allah ya biya gidan ummi ma'abadin yaje aka tatsu nono aka ba su suka sha to duk wa'annan abubuwan da suka same ka ya rasulullah Allah yake kada ka tada hankalinka mun san cewa wannan abun ba zai kange ka daga isar da sakon Allah bayan sakon Allah ya sauka gare ka Allah subhanahu wataala ya ce wadu ila rabbika ya rasulullah kai dai kai ta kira zuwa ga ubangijinka kai ta kiran mutane zuwa ga Allah kada kunci ko matsaloli su hada ka kira mutane zuwa ga Allah wannan dama shine al'ada annabawa annabawa suna ƙara kiran mutane ne zuwa ga Allah su kuma matsaloli suna ƙara masu yawa dauki tun daga annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu sai da ya shekara 950 yana wa'azi ba annabta ba kadai sai da ya shekara 40 aka aiko shi yayin wasu shekarun yana kiran mutane abin ya kai ga tufa aka shekarar ɗari tara da hamsin yana cikin muzanta da wulakanta da abin da ba ka zato amma duk wannan abubuwan bai hana annabi nuhu alaihi salam ya kira mutane zuwa ga Allah Allah ya ce to kai ma ya rasulullah annabawan da suka bace ka haka suka kai dai kai ta kira zuwa ga Allah kai ta kira zuwa ga Allah wala takunanna minal mushrikin kada ka kasance daga cikin mushrikai ba za ka zama daga cikin su ba mushrikai su ne masu kin gaskiya kai ko me neman gaskiya ne na'am ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه kwarai له الحكم وإليه ترجعون Allah subhanahu wataala ce ya rasulullah wala tad'u ma allahi ila ma allahi ilahan akhar kada mun san cewa ba za ka kira wani Allah ba tare da Allah nan in an kalli zirin karatun fassarar gundarin larabcin kamar Allah yana hana annabi ne yin shirka to shi ko annabi ba a magana shirka tare da shi in ka fassara ayatul kursi wala ta da kuma kada ka kira ma'allahi ilaha ka kira wani Allah tare da Allah ka bauta mashi to malamai gun ladabi saboda ganin girma annabi shi Allah ya gaya mai haka kai in ka za ka fassara suka ce wala ta da daman ya rasulullahi kai ba za ka kira Allah ba ilahan tare da wani Allah da ba kaga kai fassara ta ladabi amma wancan fassara ce ta saran gashar yadda karatun yake kai tsaye ina fata an fahimta la ilaha illahu ubangijinka ba abun bauta da gaskiya sai shi kadai kullu shay'in halikun duk wani abu da ka gani mai a duniyar nan ko menene mai halaka ne illa wajha sai dai zakin Allah duk abin da ka gani duniyar nan kullu man alaiha fani komai zai kare ba abin da zai yi saura illa wajha sai dai zakin Allah to nan irin masu kicikicin Allah na sama Allah na sama Allah na sama ana ta rigima da su to ce ai shi yace su mastawa al-arsh to nan gashi Allah subhanahu wataala ce kullu shay'in halikun kowane abu mai halaka ne illa wajaha sai dai fuskar shi ba ga gani aka ce wajahu fuska Allah na da fuska kenan to idan aka tashi duniya za ta hallaka hannun Allah da jikin Allah da kafa Allah kuma za su hallaka kenan me zai yi saura sai fuska kawai wannan hankali ne kamar kai ne yanzu aka ce aiwa ne ya haɗari aka ce ai mota ce daga daga da shi ba abin da ya saura sai fuska shi kawai ake alhamdulillah yaushe zai dawo zai yiwu to dole a yi tawili dole a yi tawili a ce illa waje hagu sai dai zafe shi sai dai zafe shi to haka duk masu faɗan Allah na sama yana sama da kan al'arshi da gangan jikin shi ilimin shi ne ke sakkuwa wannan kaskanta Allah shi wani lokaci dan adam wani shi abin da yake so sai an mai karatu dalla dalla to shi ko qur'ani ba haka yake ba shi alqur'ani yana ma karatu ne ka fahimce shi da ƙarin bayanin hadisan manzon Allah don haka Allah na sama yana saukowa a cikin zulufin dare to kaga kallon irin waɗannan suke jawo rikici in ka ce Allah na sama amma yana saukowa yana saukowa a ƙarshen dare to yanzu ƙarshen dare a duniya ɗaya ne yanzu haka nan yanzu mun ƙarfe biyar ɗin nan na yamma wani gunsu kuma ƙarfe biyar ɗin asuba ne to kaga su can Allah ya sauka mu nan to yaushe zai sauka lokacin da mu rana nan za ta faɗi to wasu wajen goman dare wasu wajen ƙarfe ukun dare wasu kuma wajen asuba lokacin da Allah zai saukan mana nan daga saman shi ya zo nan ya sauka to su kuma wasu rana shi to ka gani shi alƙur'ani bayani yake su in Allah ya ce kaza to sai a kalli ya babban Allah ya fassara abu in aka ce ba a gane a ce to ya salafus salih suka fassara abu abinda suka fassara sai a tsaya akan shi amma ai ta jaye jaye kullu shay'in halikun kowane abu zai hallaka illa wasu hau sai dai fuskar shi to ai komai ya hallaka da Allah fuska to amfanin me zaki lahul hukum da ka zartar da hukunci baki ɗaya kowane irin hukunci yana ga Allah Allah ne ke yanka doka ya ce ayi Allah ne ke cewa a bari a bari ba wanda isa ya ce ayi sai Allah ba wanda isa a ce a bari sai Allah subhanahu wataala wa ilayhi turja'un kuma halitta baki ɗayansu dukkansu suna komawa ne ga Allah subhanahu wata'ala komai ka gani na duniya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya zai koma ga zatin Allah subhanahu wata'ala da ya mai hukunci ranar tashin alkiyama na'am سورة العنكبوت مكية وهي تسع وستون آية بسم الله الرحمن الرحيم نعم ألف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الحمد لله mun kai ƙarshen suratul qasas wadda muka fara ta tun bara an ji abubuwan da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin ta na gargadi da bushara da jawo hankula da nuna tsarkin Allah subhanahu wataala da nuna girman annabin shi annabi Muhammadu wanda wannan sura ta karantar da mu abubuwa da yawa da hukunce-hukunce ta tarihohin annabawa da irin gwagwarmayar da annabawa suka yi kuma Allah ya cika surar da gwagwarmayar da manzon Allah ya bayan wannan Allah subhanahu wata'ala ya cika ta da maganar tashin alkiyama wa ilaihi turja'un cewa kowa duk abin da kake shirya a duniya to wata rana dai zaka koma zuwa ga Allah bayan nan sai surar da ke gaban ta ita ce suratul ankabut surar gizo-gizo nan Allah ya kawo wannan ne an mata suna da ankabut saboda irin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya tattara na kudurar shi da abubuwan mamakin shi a jikin wannan halitta ta gizo-gizo wanda ko babu komai Allah subhanahu wata'ala yana koya mana ƙana'a wadatar zuci da gizo-gizo duk halittar da ka gani din nan ta duniya to an yi ta ne dan adam dan adam din nan da aka yi ta dan shi to kowane abu akwai karatun da yake nuna ba kaga gizagizan nan da kake ganin shi a banza ga yanan kawai koya ba karatu yake babban karatun da gizagiza ke koya maka shine wadatar zuciya ko babu komai yanzu daga faɗin wannan kowa zai tunanin ah ai kaga gizagiza ba bai zuwa ko ina yana gidan shi amma kaga yunwa ta kashe shi kuma mafi yawan abincin gizo-gizo za ga kuda ne to shi kuma kuda ne kai shi wannan hallaka kwaɗai kwaɗai wajen kwaɗan shi to wannan ‘yan ragar-ragar mai ciki da ya haɗa sai ya rike shi ya ci ya samu abinci kaga nan gun kaɗai ya isa kuma abu na biyu Allah yana nuna mana hakikanin gudun duniya da gizo-gizo gudun duniya bai da gona bai da sutura gidan shi ma in iska ta zo sai ce buji-buji da shi ta kwashi an jima sai ka ga yawon kale yayi wani ya koma ya tsugunna ashe kenan kai ana nuna maka giza-giza na da yana nan ne gidan shi to kai mai dannin kara ashe mai arziki ne gudun duniyar da ake koya mana kenan akwai kuma abubuwa da yawa da yawa da yawa da yawa wanda Allah subhanahu wata'ala kuma saboda wadatar nan take gizo-gizo he gome mai komai duk abin ka inda ba mutuwa gizo-gizo ya ba duk iskar da za a yi ba ganin iska ta yayi gidan kuma ta dauka ya nan ta kai shi ta Allah ya mai wannan baiwa iska ba ta dauka shi yanda ba ta dauka dan adam ba ta dauka shi inda kaga iska na yawo da shi to ya mutu to kaga dai duk wannan wasu abubuwa ne Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana in kaji an ambaci sura da wani suna kaka ce to ko me ya kawo gizo-gizo a Qur'ani wasa a'a akwai sirrin da ake so a nuna maka a ciki wannan sura tana da dukkan ayoyinta ne guda 77 ayoyi ne na Makka tana da kalma 780 tana da harfa 4154 tana farawa da bismillahir rahmanir rahim kuma ita ma tana komawa da irin ayoyin nan waɗanda ake cewa ƙarshen fassara su Allahu alamu bi muradihi bi zalim wani a takaitattun kalmomi ne Allah yi da ya yi su sai dai kowa ya ta fassara yanda ya fahimce su su ne alif lam mim bakara na da irin su ali imran na da irin su ga sunan ga sunan da cikin alkur'ani irin sun fi wajen ashirin da tara wannan su waɗannan kalmomin kwararren kalmomin nan malamai sun ce idan ya zama cewa mutum bai da lafiya irin rashin lafiyar nan an yi magani an yi magani an yi magani abu ya gagara to malamai sun ce idan mutum ya sami duka waɗannan kwararren kalmomin ka ɗauki na bakara na ali imrana na arafici ga sunan ga sunan dai har su heme hemen din nan ka haɗa su duka za ka sami su guda ko 29 ne to sai ka rubuta kowane ɗaya so 41 an ce insha Allah in dai aka rubuta su aka wanke aka ba mara lafiya amma da zanzan za a wanke an ce insha Allah ko ciwon na ajali ne zai samu sauki to sai zama ita ma wannan surar ta fara da shi alif lam mim wasu malamai suna fassara shi abinda ake nufi alifun din nan farkon sunan Allahu lamun din nan farkon sunan Jibril mimun dinnan sunan annabi Muhammadu ne abinda wannan alif lamin din ke cewa Allahu arsala jibrila ila Muhammad Allah ne ya aiko mala'ika jibril wajen annabi Muhammad wasu kuma suka ce a dukkan sunan Allah ne wannan alif din Allahu ne wannan lamun din laifu ne wannan mimun din maliku ne to dai zaka yi ta jin fassarori daban-daban amma fassarar da aka gangama akan da shine cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalim Allah shi kaɗai ya san abin da yake nufi da waɗannan kalmomin. Yanda abin yake, ko bakin ko bakin kasuwa na za ka ta ganin sayan bud masu shago sun kafa. Ko, wani zai ga kawai abin da zai sa sai ya manya-manyan baki, sai ya sa AAN. Ko, Allah kai yanzu da ka zo kawai bakin shagon shi za ka gane abin da yake nufi. A sai kai na kan sai kaya shago amma na kawo buta AAN yace oho wannan abin da nake ce maka Alhaji Aliyu Limited shi nake ne in bai gaya maka ba za ka ba wani karin bayani ba wani abin da za ka iya da to da shi oho to abin da yake nufi yana nufin Ahmadu Aminu Labaran ba ka yake nufi ba amma yana iya dacewa ko gai nan dai to da haka sai ya zama irin wa'innan kalmomin sai Allah subhanahu wata'ala sai ya dunkule sai ce maka alif lam mim ka gane wannan sai ka bi Allah akwai daga cikin sahabbai akwai Abdullah bin Mas'ud yace wallahi shi diya kan fassara shi yasa duk a tafsiri yana fassara Abdullah bin Abbas yace shi ma ya kan fassara duk inda suka zo yana fassara su asiba nasu an yatraku an yaqulu amannahum la yaftanun Allah subhanahu wataala ce a hasiban nasu wai yanzu mutane suna zaton an yatraku za a kyale su haka nan an yaqulu amanna dan sun ce sun yi imani da Allahum la yaftanun ba a jarabe su ba wannan suratul ankabut tana dasa karatun suratul qasas duka annabawan da muka yi magana su a cikin suratul qasas kowane annabi sai an gaya maka irin wahala da irin musiba da irin matsalolin da ya fuskanta annan ma gashi sai da surar ta shika maka da innal ladzi farraza alaykal qur'ana laraduka ila ma'ad aka gaya maka irin matsaloli da wahalhalun da manzon Allah ya sha to duk da Allah ya gama maka wannan watakila zuciyarka za ta dauka ce to yanzu dai kaman annabi a ce kafiran makkan nan sun zo sun kore shi Allah bai komai ba wai ko annabin ne kuwa zuciya za ta iya kawo mutum wani akwai Allah ya kan malamin mu liman sa'idu idan aka zo aka faɗi irin wannan yana tafsiri aka ce an ma annabi kaza sai ya fashe da kuka ya ce da ni ne Allah tun da suka yi ma annabi haka da sun ci ubansu ba zan kyale su ba kaga me yasa kai kai ma in kai ne yanzu aka ce ga wasu kuwar annabi ba ya ka ɗauban ba ka ce gaba to amma Allah da ya halicci annabin ya bari aka yi mai haka dan me akwai sauri a cikin tsananta man annabawa da ake Allah yana son da annabawan shi da waliyai da masu matsayi ya zama cewa ba sa kallon wani mai taimako shi ba sa kallon wani mai agaji sai shi mu ɗauki tun daga haihuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalli yadda Allah ya dinga zara hannun masu taimako game da shi tun yana ciki wata bai fi uku ba mahaifin shi da zai tausaya mai sai aka kashe mahaifin mahaifiyar shi da ta zo ta haifai maimakon ma a bar shi a hannunta aka kaddara aka raba shi da ita tun yana jinjiri aka kai shi gun shayarwa sai dai shekara hudu ya dawo shekara hudu ya fara jin daɗinta ya fara gane mahaifiyar shi ce shekara shidda aka kashe ta kakan shi ya ɗaukai ya ƙara shekara biyu shekara takwas aka kashe kaka duk wani gata yana yana babu haka aka yi ta tafiya sai dai dangi ya ɗan uwan baban shi ya ɗauke wanda mafi yawa ma wanda ma ke samun tausayawa dangin a dangin uwa ne sai aka hada dangin uwarsa daukai sai dangin uba suka daukai aka dinga kuzan wahala da shi kaga nan gun Allah ya ta cire hannun kowa ne akan manzo Allah dan kada ma wani abu ya taso ma annabi ya ce wani zai taimakan ya gane ba mai taimakon shi sai Allah to haka annabawa suke sallallahu annabi nu yana cewa rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara wa lam yazduhum du'ai la shirara a cikin shekara 950 din nan da annabi nuhu ke kira mutane zai wahala ai wata guda bai je wani guri ya yi wa'azi ba an mai duka wata guda bai yi a shekara ɗari ta da Allah ko dutse ne shi ya kamata ya rauni wani lokacin ma sai an ce a kashe an kashe an ɗauke an je an yadda sanyin azubahi na yi sai Allah ya farkar da shi ce nuhu je ka kira su za su an shi gaskiya kuma ya tashi ga raunin duka ba su warke bai kowa kai har ƙarshe da suka gaji da bugun suka ce kai mahaukaci ne a rabu da shi to daga wanda suka ce mahaukaci ne a rabu da shi kuma ya mutane suka ce kai wannan kalmomin da yake waɗi ba na hauka ba ne sai a ce ɗan gidan wane ya bi shi ɗan gidan wane ma ya bi shi daga nan ya fara samun fadiya kalli annabi musa da fir'aun sai da aka yi wajen shekara ɗari ana fafata ana ganin abu yi sauki aka halakar da Fir'auna kuma sai Allah ya dauko musibar bala'in mabiya ya dora ma Annabi Musa in ya ce ai gabas sai su ce su kudu za su in ya ce a bari sai su aikata za su jiye je maga maganar Karuna kalla Annabi Ibrahim anya anya anya anyi karshe aka ce hariqu wansuru alihatukum in kuntum fa'ilin aka ɗaure shi aka sa shi a majaujawa aka jefa shi a wuta Allah subhanahu wata'ala ya tsiratar da shi kuma an tsiratar da shi maimakon ya zauna Allah ya ce to nan bagon zaman ka bane yi gaba da ya gaban kuma ya je kuma ya fuskanci inda aka kwashe mai mata ba sauki to haka za ka yi ta ganin kowane annabi ka ɗau babin shi haka za ka ga yana ta fuskantar bala'o'i da musibobi balle kuwa idan ka zo gida wajen annabi Muhammad. Manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga ran da ya fara kira zuwa ga Allah zuwa ga ranar da ya koma ga Allah a cikin shekara 3 a cikin shekara 23 nan bai samu hutun sakan guda ba. Sakan guda a'a manzo Allah bai samu ba. Kaga dai daga fara kiran mutane tsangwamar da aka yi mai a makka wanda wannan tsangwamar ta kai ga har sai da aka tsara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da iyalan shi tsawon shekara uku in kaga abinci ya je musu to a boye shi har sai da suka rinka cin ganyen itatuwa da suna cin turaya kafa an fito wanda ake ganin suna taimaka mai sai na Khadija sai na Abu Talib wanda mun yi magana shi Allah ya kashe su a cikin wata uku aka jiran masahabban shi na kashewa a kashe na raunatawa a raunata na wulakanta a wulakanta shi da kanshi ya ga bala'in yawa shi kai kuma garin nan ku yi hijira suka yi hijira suka tafi shi ma ya ga bala'in yawa shi kai shi ma da ya fita ya hijira ta ɗa'ifa da ya je ɗa'ifa ya fara kiran mutane zuwa ga Allah wani shedanin an makka yaje ce kai wannan mutumin ne yazo muku yace ai kun bani ai in ba ku kore ba ya rikita garin shi ya rikita mana makka kawai aka ce hayya tun ana fita fita sai aka fara watsa manzo Allah kasa ana mai atire wannan ba te ba kawai aka rinka daukar duwatsu ana jifan shi har sai da aka yi majiddigen manzon Allah rauni amma duk da wannan annabi alaihi salatu wassalam yana cikin wannan halin yana tarbe jini jini na kokarin zuba yana tarbiya kai har sai da jini ya cika takalmin manzon Allah hadimin shi zai da dan harisa yana yana tara dutsen an jeho ya tare wanda zai kade ya kade wanda zai ingije har manzon Allah ya sabo ya fito garin nan ba shirin amma annabi alaihi salatu wassalam yana zuwa wani lambu na wani bayahudi sai Allah ka ba mu ruwa ce me ya same ku yace ai mun je can garin ne aka ji abin da aka yi mana ya ba su ruwa suka sha ya ba su ruwa suka wanke jiki to dan wannan saukin da manzo Allah na kishin gida to sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai kawo tilawar qur'ani ah wannan bai wuce ce kai wai kai mutumin ina ne ce ni mutumin makka ne makka ina ne to ai ni naji ka faɗi wata kalma ne wanda dan annabi mu annabi Yunus yake faɗa naji ka ce bismillahir rahmanir rahim da zaka ci abinci kuma gashi kana ta karanta wasu ayoyi masu kama da karin littafin shi sai ta annabi Yunus dan uwana kenan sai ce to me kai ka nan gari yace naji in kira zuwa ga Allah shi kwarai kuwa in dai irin abin da annabi Yunus ya zo da shi ka zo da shi sai an ma fiye da wannan ma'aikin Allah yana nan kwance kawai sai ga mala'ika Jibrilu da mala'ikan duwatsu suka zo suka sallama suka gaida annabi ce to Allah ne ya aiko mu ya ce ya ga abin da mutanen Taifa suka yi ba ga mala'ikan mutuwa ka ba shi umarni irin hallakawar da zai musu da duwatsu yanda suka jejjefe ka ya ta jifan su da duwatsu ko ku dau duwatsu ya nike su duk wanda kake so Allah ya ce ainihin aiko ne da rahama ai so nake cikin sa Allah ya fitar da masu imani ka ai musu komai a kyale su yi hakuri ya dawo makka ya zo zai shiga garin makka kuma shedanan gari suka ce ina ai tunda ka fita shikenan har sai da fa wani ya tsaya ma manzo Allah kun yi koma garin makka kamar kai ne yanzu kana ta aba huntuwa na aka haifi kakanka na aka haifi babanka na sai ka ce balaguro kana dawowa jabir aka ce ai kai da huntuwa har abada har sai da aka samu wani shi a gona tsaya mai ya zo ya zauna to kun kake zauna a matsayin yayi ma giranto wannan musiba ya kadanci wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin wannan halin da musiba ana zaune manzo Allah yana kishin gida gindin Ka'aba da wani bargona shi kawai sai sahabbai suka zo ce ya rasulullah ala tastansiru lana ala tad'u lana ya rasulullah baka neman mana taimako a wajen Allah ba baka yi mana addu'a ba saboda irin bala'i da musibar da suke a ciki maza Allah yana kishi gida ce in za ku yi hakuri ku yi hakuri yace na rantse muku da Allah an cutar da wanda suka gabace ku fiye da irin cutar wanda aka yi muku yace domin wanda suka gabace ku ana kawo mutum da ran shi a saka shi a rami daidai iya ƙugun shi a rufe da ƙasa a sa zarto a tsakiyar kanshi a dinga yankawa har sai a raba shi yace amma wannan abun bai juyar da shi daga addinin shi ba yace na rantse muku da Allah la yatimmanna Allahu hadha din wallahi wannan addinin Allah zai cika shi idan Allah ya cika wannan addinin mutum zai yi tafiya tun daga Sana'a ta Yaman har zuwa Hadramaut bai jin tsoron kowa sai Allah sai dai ko tsoron kura ka ci mai dabbobin shi kuma sai da aka yi haka wani mutum wata hanya lokacin sai na umar ya taho da awakin shi kawai sai ga kura ta zo sai mai tarjiya sai ke ya za ki taɓa maki za umar ɗan haɗa bike mulki ba ne ta ce ya za ka ce ma haka abin da ya yi wa fati je ni ma tun da aka daɗa shi banci nama shi ya yi wa fati ai yi wa fati ai in yana nan ko mu ba mu zalunci kura a daji a bakin kura ya ji labarin sai da umar ya yi wa baki saboda adalci su da haka manzo Allah alaihi salatu wassalam yayi hakuri zaka ji alqur'ani na ta kawo tsoshi na irin abubuwan da aka yi wanda suka gabata zaka ji Allah na cewa qutila ashabul uqdud annar zatul wuqud idhum alaiha wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina wanda su ashabul ukhdud din nan da yawa manzo Allah na buga misali da su sai da Buhari da Muslim suka rawaito dogon hadisi wanda ashabul ukhdud wata al'umma ce daga cikin al'ummar wani annabi da ya gabata wanda sai zama akwai wani sarki sarkin saboda lalacewar shi shi ma ya da'awa ya ce shi Allah ne kuma ya zama yana da wani dan duba dan duban shi ke mai duba ya ce to ka ce gobe za a yi kaza za a yi kaza to da wannan dan duban ya tsufa kawai sai ya ce ma wannan sarkin to ranka dai na tsufa ido na ya fara rauni ka turo cikin ƴaƴanka wanda zan koya mai wannan duba sarki ya zaɓi da ya tura mai yaro ya fara koyo kuma sai ya ga wani mai bautar Allah sai ga mai bauta Allah ne ya burge shi ga wancan abin da ake koya mai shirme ne wannan ko mai bauta Allah ibada ne don an aikai gun dan dabo sai ya tsaya gun mai ibada ana nan ana nan ana nan wannan yaro kawai sai ya je gun dan duba ina ka tsaya sai ki ga mai gaskiya sai dan duban nan ya zane shi da kulala kuma ya dawo gida me kai aka buge ka ya ki faɗi nan ma aka ƙara zane shi da kulala da ya zo ya gaya wannan mai bauta Allah shi to kaji matsalar da na fuskanta ya ce idan ka je wajen ɗan duba ka ce mai iyalanka suka tsare ka su kuma idan ka koma gida sun tambaye ka su kuma ka ce ɗan sihiri ya tsare ka ai za ka ji kamar tsarya ya ko amma ba tsarya ba ce abin da ake ce ma sahiru mai yin sahur sahiru mai yin sihiri to shi wannan waliyin kullum ya yi sahur cikin azumi yake kida ka in ka ce ma iyalanka mai sahur mai sihiri ya tsare ka kana nufin mai yin sahur babu laifi ka yi tauriya su kuma in ka je wajen ka ce iyalanka suka tsare ka ainihin ina cikin iyalanka tun da ka musulunta ka gaya mai haka shi ke ne wannan hikimar kullum ya zo ya mai wa'azi ya bashi tarbiyya ya mai abubuwa wannan yaron nan kawai zai wuce sai iske wata katuwar dabba ta targa hanya ya ce a yau ko zan jarraba da ɗan sihiri da wannan mai ibada wa ya fi kusanci gon Allah. Sai ɗau ɗan dutse ya ce, Allah idan al'amarin mai ibadan nan ya fi soyuwa wajen ka fiye da al'amarin ɗan sihirin shi Allah kashe mana dabban nan. Yana jefa kawai sai da dabba ce sama ta faɗo ta mutu. Shi kenan ya dawo ya gaya ma mai ibada ya ce, a yaro har ka samu wannan karama ya ce, to za a jarrabe ka. In an jarrabe ka kakka nuna ni. yaro sai Allah ya bashi magunguna duk wani mai matsala da ya je sai bashi magani ya rai amma in ka zo ce to kudin magani shine kai imani da Allah mahalicin sama da ƙasa ko ga uban shi sarki yana cewa shine Allah ce to uban kai ce Allah mahalicin sama da ƙasa ne ana nan sai wani dan majalisar sarki ya makance ya ji labari ya ce ya kai mai kuɗi da yawa ya ce a ai wanda wata bukata ni bukata ta kai imani da ubangijin sama da ƙasa Ubangiji na Ubangijinka Ubangijin sarki, in kai imani zan maida ma idanka. Ya imani aka maida mai ido, ɗan sihiri, ɗan majalisa ya ce fada, wani ina ka samu ido ya ce mu sarki, Ubangiji na Ubangijinka shi ya mai domin ido na. Ca, kana da wani Allah banda ni ya ce, kwarai kuwa akwai mahalicin sama da ƙafa. Aka kama ɗan majalisa aka yi ta azabtar da shi, hadde sai ya faɗi wanda ya nuna mai sai shi ai yaron gidan sarki ne aka kamo yaron gidan sarki aka dinga ɗanɗana mai azaba shi ma dai ta kai ga ya takura ya ce ɗan mai ibada ya koya mu da aka mai ibada kawai ana zuwa ba a yi wata wata ba kawai sai aka gina rami aka saka shi aka sa zaruci yadda ake yanka katako aka raba shi biyu aka ɗauko ɗan majalisar sarki aka ce to kai yaya shi ai shi tun da ya imani da Allah ya imani kaga abin da aka yi mu shugaban ku yace shi ma ai mai haka shi ma aka raba shi biyu to ai yaro ma san ba zai daina to ai sarki yace to wannan yaron abin da za a yi tunda ba zai daina ba ku dauke shi ku je kan dutse kaza kaza dutsen nan ana nuna hoton shi da ina da shi a waya ce ku je da shi kan dutsen in kun je daga can ku tambaye in ya bi addinin shi ku dawo da shi in bai bi addinin shi ku jeho shi da suka je da suka je kan dutsen sun kama shi kici kici sai ce Allahumma akfinihim bima shi ita Allah ka isan mun da mutanen nan da yanda kasu kawai sai dutsen yayi yarjiza su suka fado suka mutu shi kuma kawai sai da ya ganshi kasan dutsen ya dawo gida idan mutanen ka yace a sarki Allah ya isan mun kawai ya saki daukar yaron ya haɗa su da wasu ya ce aje sai an je tsakiyar teku da kun je in bai dawo mu addinin nan nawa ba ku jefa shi ana zuwa ya ce to Allah ka isan mun akan su shi ma kawai sai kwale-kwale ya kifi suka hallaka Allah ya dawo da shi sai ya ce sarki kana so ka kashe ni eh to ba za ka iya kashe ni ba sai na koya ma yadda za ka kashe idan sarki ya rufe ya ce to koya mu ya ce ka tara duk jama'an garin nan baki ɗaya a guri ɗaya ka kama ni ka ɗaure ni ka ɗauki biya daga cikin kwarida ka faɗa da ƙarfi ka ce da sunan ubangijin wannan yaron zan kashe shi to tutun ka harban zan mutu sarki ya tara jama'a ya ɗaura yaro ya ɗauko kwari cikin kibiyar wannan yaron ya ce bismillahi rabbil gulam da sunan Allah ubangiji wa yaro yana sakin kibiya kawai gindin kunnen yaro kankashe mai yaro ya mutu kai jama'a gare ka ce a to ashe ubangijin yaro ya fi Allah ya fi sarki Allah kenan abinda yaro ke so a gano kenan kawai gari ya aka ɗau zikiri ko ina amanna bi rabbil gulam la ilaha illallah amanna bi rabbil gulam duk aka yi imani garin sai zama sarki daga shi ya dogaran shi da kaɗai ba su imani ba shi ma me ya kamace shi sai ya ki sai ce to aje dukkan manyan hanyoyi a gina rami a kunna wuta duk wanda ya zo zai shigo gari idan bai imani ba a jefa shi duk wanda ya zo wani ma da an zo a maganar imani ce a haihu mun yi a ce shiga sai ya shiga da kanshi kawai aka zo da wata mata da yaro a goye ɗan watanni aka buge ta aka buge ta da za ta fada sai tausayin dan ya kama ta sai ta dawo ta dawo aka ƙara ba ta tashi ta koma za ta fada ta dawo ana uku bayan an koro ta sai yaron ne magana ce ke inna in zaki fada ma wannan wutar ta duniya ki fada mata in baki shige ta ba na ga wata wuta a lahira wadda ba ta da iyaka kawai ta silbiya to kaga wannan matsala da wahala ta sa sun ba addinin su to mu ma haka ake so mu zama in an taba addininmu in za a ce mu dubu mu kwanta kana kallon ana yanka na gaban kana la ilaha illa muhammadu rasulullah ni ma he dai in bi shi amma da an ce ba mu yadda ba aka yi tatatas tatatas sai ka nemi kowa ka rasa sai mun canza ba haka aka yi ba shewa dan bodiyo haka yi shewa mukutari al na wannan kasar haka yi duk wanda suke tajidin addini haka suka an ce yanzu haka in kaje gidan tarihin ingila akwai kibiyoyi guda arba'in na baradan sarki hassan dan ma'azu lokacin da turayen ingila suka zo suna son su shiga cikin garin da yake da ya zo ya sa wannan baradan guda arba'in ya ce masa kada ku bannan ya suka ce abinda za ni a kawo mana igiya aka kawo masa igiya kowa ya haɗa cinye shi da ɗan uwan shi sai ya ɗaure nan ma sai ya haɗa cinye shi da ɗan uwan shi sai ya ɗaure haka su 40 din nan suka haɗa cinyoyin su suka ɗaure kawai auna kibiya sai azu aka zo aka kashe su haka aka iske su su 40 a kwanci mutum ɗaya bai canza daga inda yake ba to mu da haka za mu taimaki addini da an taɓa addini to ai gwamnati tun da gwamnati ta ce to ya za ka yi ai shi kenan ito shi kenan ka je can za ka gani da haka dole ne sai mun jajirci dole ne mun jajirci kuma ita gugurmaya ba wasu bane ɗan gugurmaya a duniya ɗin ba ɗan ɗarikun sufaye ka je duk duniya ka auna duk inda aka kafa daular musulunci a duniya ba za ka samu wanda ba sufi bane ya kafa ta duk duniya duk inda aka kafa daular musulunci aka yi gugurmaya in ma ka samu jagoran ɗan tijjaniya ne ko ka samu ɗan ƙadiriya ne ko ka samu ɗan ƙashafandiya ne ko ka samu ɗan rafa'iya ne ko ɗan sulusiya ne haka su ne ‘yan gugurmaya idan an taɓa shari'a suke faɗa suke ba da rayuwarsu amma mu yanzu an ɗan ɗari ka kawai rika sharbi in ma ta ɓaci wani gunga za a ce wannan shi ne ka sa abinka a ciki ka lalacewar ta yawa da ka kullun ka kwanta da zuciyarka kai idan fa jihadin nan ya kama na gaskiya na addini fitowa fa zai dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da yake kwana a zuciyar shi babu shirin jihadin addini to in ya mutu ya mutuwa jahiliya ya mutuwa jahiliya da haka duk daulolin duniya na musulunci ina jaddada babu wata daula wadda wahabiya suka kafa babu daular musulunci dai babu duk duniya za ka taske duk inda aka kafa daula za ka taske sufaye ne suka kafa da haka sai an yi haƙuri sai an jajirce sai an ji Allah subhanahu wata'ala ka je ka duba littattafan shi waɗan fodiyo ka ga abin ban mamaki ka ga irin yadda ya tsara abubuwa ɗaya bayan ɗaya idan za a fita jihadi ga irin zikirin da za a yi in ana gida ga irin zikirin da za a yi ga yanan ga yanan ga yanan samu tazinul warqat da shi Abdullahi Gwandu da aka je aka yi wani karon batta da bawa jangwarzo lokacin shi Abdullahi Gwandu shine komandan yaki da aka je aka fafata sai da almajiran shi wadan bodo fiye da mutum 200 suka shahada jin wannan labarin da bawa jangwarzo ya dawo da wajen mutum 600 da wani abu shi kanshi da shi kada ya koma gida an fatattake su an kashe wajen mutum 400 cikin su Allah kai da ke daukar shirbi yanzu zaka iya wannan gawa kawai zaka ji la ilaha illa jigawa haka zaka taimaki addini ka rufe a gida kawai an magana ka ce fatiha da salatul fati kawai ba shi bane duk abin da ya kama yin shi aiki addini di yanda ya zo ka a dauke shi a haka in ya zo a zaman gida ka kaddara shi zaman gida in ya zo a fagen daga ka rike shi a fagen daga manzo Allah yayi zikiri yayi jihadi yayi karantawa yayi wa'azantawa yayi sufanci ba abin da annabi bai to da ka kai ma sufi almajirin waliye dole ko me yazo dole kai shi kuma adraka shehu tijani radiyallahu anhu babban dan shi shehu Muhammad al-Kabir babban dan shehu tijani ka san cewa a fagen a fagen daga ya shahada dan Shehu Tijani da aka zo lokacin tura sun fara shigowa na Faransa Shehu Tijani ya nada mai tuta ya bashi ce je ka tinkara arna a can yin shahada to kaiwa to da ka akwai aiki akan mu kowa ya san cewa a hasiban nasu an yi turaku an yaqulu amanna hum la yaftalun zaka in ibtila'i ya zo abinda ke gaban ka rabbana afrik alaina sabran wa thabbit aqdamana Allah ka tabbatar da gidaje to na'am da karfada ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله سبحانه وتعالى يقول يا رسول الله ولقد فتنا الذين من قبلهم حقيقة من جواب الذين من قبلهم wanda suke a gabaninsu mun jarrabi annabawa mun jarrabi waliyai ba wanda ba mu jarraba ba kuma ita jarraban nan ba sai irin wannan bayanin na faɗaɗa ba Allah na iya jarraba kama da ciwon ɗan karkara jarraba ce ko ciwon kai ko wani abu Shehu Ibrahim ya kawo wani abu yana nan cikin rawar bayan ya kawo cikin tafsir yake cewa wani wali wani wali sai yake cewa shi duk ibtila'in da Allah ya jarrabai da shi ko me zai iya ɗauke shi ka san matsayi ne abu kai yanzu ka ji ciwon kai ka nemi panadol wani ko na nan iya ciwon kai alhamdulillah ka ga zan samu lada za a kankare min zunubi in yan ciwon kai na kasa ce Allah kara shi kara shi Allah dan ayi rage min zunubi kai fa shi Allah sauke shi Allah ya kasa kasa kai ya kai sahi haka kake kai kuma to kowa daidai imanin shi ne to da Allah ya tashi zai jarabi wannan waliyin kawai sai Allah ya daure mai fitsari ya juyin duniya ya fitsari fitsari yake to waccan kalmar da ya faɗa yanzu shi har ya kai matsayin ya ce mu Allah dijiyar rabar da Allah ya mai zai ɗauke ai kamar raini ne kamar yanzu misali kai da ɗani misali ne sai ɗanka ya ce babu ai duk bugun da za ka yi mu abin da nake ba zan fasa Allah girmama ce to shi wacce wani yana ganin kamar wani mataki ne ya hautu sai ake so a yi mai tarbiyya kawai sai Allah ya ɗaure mai fitsari ya yi fitsari ya yi tuhe na kawai sai ya fito wace ya gayyato yara ce kai ku zo ku zo ku dinga cewa ga wani makareci ya fuskanto ga wani makareci ya fuskanto ya tawazu da cewa waccan maganar da ya karya yana faɗi wannan kawai sai Allah ya fice fitsari ya yi girman kai ana son a sauke shi da haka haka za ga kowa da irin ibtila'in da ake mashi wasu wurin jihadi wasu a kawunansu wasu a lafiyarsu wasu a dukiyarsu wasu a ƴaƴansu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal amsal yubtala ar-rajul ala qadri dini wanda Allah ce mafi tsananin shan bala'i su ne annabawa sannan kuma makamantansu su ne waliyai da sauransu maza Allah ce ana jarrabar mutum ne gwargwadon imanin shi da addinin shi in ya zama kana da tsauri a cikin addininka to sai bala'in ka yi yawa dan ka manta da ko aka kama Allah in kuma irin namu ne dan sako sako to sai a jarrabe ka gwargwadon abin da zaka iya ah annabi ayyuba alayhi salam bai san adadin raƙuman shi ba da shanu da tumakai da awakai amma da aka taya za a jarabin shi rana ɗaya ya tara su ana lissafi kawai ƙasa ta tsage suka nutse baki ɗaya Allah kai yanzu ka ce rike ragon sallah kana ka ce za ka ce ai in Allah ya kai mu kasuwar sallah zan samu kuɗi ka zo ka ka sa mai dusta ana abin nan he wani kawo guba ya sa mai ya ci kana da kwanciyar hankali ai in ba a yi sa ba sai ka dinga tuwai tuwaye ya ake Allah ya ban mutumin nan ma ya sa sai ka fara tuhum Allah ba to gwagwadon imanin ka kenan amma shi wancan da aka halakar da su ce alhamdulillah da mun sun hana ne yawan sallah cikin dare kaga zan yi sallah dukiyar shi aka nutsar da ita shi Allah na gode maka ƴaƴan shi goma sha biyu suna kwance gindin katanga katanga ta hado duk suka mutu kai kawai ba ɗan kaɗai zai mutu bai ka shekara kaza kana ai ranar kaza ɗana ya mutu ba zan manta wannan ranar ba to shi goma sha biyu duk maza suka mutu amma shi alhamdulillah Allah ka gaban da wani nauyi zan ci gaba da ganka kuma aka ɗora mai rashin lafiya amma bai taɓa ce ma Allah bai kyauta ba sallallahu annabi Ibrahim annabi Ibrahim da aka tayar za a jarrabai ba da annabi Ismail aka jarrabai ya shekara wajen 90 bai haihu ba yaro kuma ya taso an fara anwani aka ce je da kanka ka yanka shi ɗanka ɗaya sai kai mafarki aka ce an ce ka je ka yanka shi ai kaga dai ka shekara kana bin malamai suna maka tawili shi ko kawai daga cewa ka kawai sai je zai yanka gwargwadon imanin shi kenan to kowa ana jarraba shi ne gwargwadon imanin shi dan in Allah ya jarrabe kada ka kaddara cewa Allah bai san ka dai ai yana son ka Allah na son ka shi yasa ya jarrabe ka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara mata yana ba su wa'azi cikin wa'azozin da manzo Allah ya ce yake ga mu cewa yana daga soyayya Allah ga bawa Allah ya rinka jarraba bawa da musibobi da ya kankare mai zunubai sai wata mata ta ji tana zuwa gida sai ta ta tunani kai to ni an ce yana daga soyayya Allah ga bawa ya jarrabe shi ni ga mijina shekaran mu kaza da shi amma bai taba ce mun ko ciwon kai yana yi akwai alheri ko cikin zama da mijin nan idan yake shawara da shi gaskiya ita rabuwa za ta yi da mijin ina mijin na yazo ana hira lahiya lo lahiya lo take da Allah ne ina da wata alfarma abin da nake so ka sake ni sake ki lafiya ta ce gaskiya ka saka aka juya aka juya gaskiya to ni ba zan sake ki ba mun je gun manzo Allah in ya ce in sake ki zan sake ki tace to mutai an tawo ana cikin tafiya ko an ji za a dan tsallaka wani dan kwalbati sai ya zame yana zamewa yana haɗuwa sai kafa ta kare ina aka fa zuwa wa annabi aka kinkimo shi aka zo ta kama jinya ta kama jinya to ana ana cikin jinya sai ya ce mata to wance ina maganar mu ta zuwa gon annabi maganar sa ke ce ai an gama ai Allah ya hukuncin shi to kin fasa saboda me tace da ban kaji abinda annabi ya ce mana in Allah bai jarraban mutum to akwai matsala a rayuwar shi to amma tunda muka je naga kakar yi na gane Allah na san ka shi sa da dawo mu ci gaba da zama to in ta kace yanzu ba ka kare baka gama ba ka yi hadarin mashin baka gama ba shagon ka ya kone baka gama ba an kore ka aiki sai ga duk dalilin za ta ce ka rabu da ita ga tana kokarin ka rabu da ita da haka dai aka tace Allah na jaraba kowa to kuma jarabar da Allah ke ma kowa yana yin ta ne dan ka gane cewa in an jarabe ka to wanda ya wuce ka shi ma an jarabe shi wala karfatan nan lazina min qablihim Allah subhanahu wataala ce hakika mun jarabi wa'inda suke a gabanin an yi wannan ne fala ya alamanna Allahu allazina sadaqu don Allah ya tabbatar da wanda suka gasgata shi ya tabbatar da cewa sai ya jarrabe su ne zai gane sun gasgata shi wala ya alaman alkazibin kuma dan Allah ya tantance wanda suke makaryata masu karyata Allah masu kin an san umarnin Allah Allah ya tantance su daga masu imani in ka dauki rayuwa za ga wani idan ana jarraba shi ya fi kusantaka Allah wani kuma in ba a jarraba shi bai kusantaka Allah yanzu dauke mu kawai kalli yadda masallatai suke cika yanzu da sallah ka san dalili yunwa azumi ce mafi yawa yunwa azumi ce in ma mutum bai zo ya sallaba mai zai yi shi za ga asuba ta cika azhar ta cika masallacin da bai cika ga an sai ta barni an baza a waje to ashe azumi ibtila'i kuma yanzu ka kula tunda kasuwa miki kalli ko 'yan kasuwa da ka shiga kasuwa ka wancan da ta karaki zu goma wancan da dala'il wancan da sharbi wancan da ya ja'ib wancan na ya wahab menene a wadi tsakani da ba ciniki ba ciniki ba ciniki amma ana ciniki wa daga kadimi can yayi kora can ciki alqur'ani har yayi kora ashe rashin ciniki jaraba ce daga Allah Allah na jaraba mu ne da mu koma wajen shi to kai ta auna abubuwa na rayuwa kai ta auna kai yanzu akwai mutumin da idan kaga yana lazuntar masallaci bai da kuɗi in ka ganshi masallaci to ba kuɗi amma in dai sun samu ba ka tsara gane shi to ashe kenan duk abin da Allah yake ma na jaraba yana maka ne dan ka matso kusa da shi dan ya dube ka da rahama ya tausaya maka ya ji kanka kuma ya baka gidan aljanna Allah ka bamu jarrabar da zamu iya dauka duk kuma ka doro mana ita ka bamu kyakkyawan mafita kuma kankare mana zunubai saboda ita ina ganin saboda yanayin lokaci na ya kamata mu kwana sai kuma Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ka bamu albarka alqur'ani Allah ka sa alqur'ani ya cishe mu alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam alhamdulillah ban sani ba akwai tambaya وعليك السلام ورحمة الله آمين نعم to na'am malamin da yake tambaye wata koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi idan an dauki gawa za a sanya ta a cikin makwancinta to shi abu na farko daga lokacin da aka dauko mamaci aka shigo da shi makabarta to an zo a aje shi daga barin kudu za mu ce kira don a shigar da shi ta kudu ya nufi arewa a aje shi arewa nake zan ce a aje shi arewa a shigo da shi daga arewa ya nufi kudu lokacin da za a shigo da shi ɗin nan abinda aka fi so koyowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko namiji ko mace a bar shi makusantan shi su ɗauke shi su tashi. Haka nan in kuma mace ce a makusantan nata ma muharramanta wa'inda babu aure tsakaninta da su, kamar ubanta, mijinta, ɗanta, wanta ko ƙaninta. Wa'innan su ne kamata su ɗauke ta. Kuma yanzu ana ana yawo da wani abu wanda bai da asali, cewa wai idan za a ɗauki mutum wannan lullubin da aka yi mai a cire ba inda aka faɗi wannan. tunda wannan ma ai kaman tozar kaman tona mai asiri ne ai an lullube shi ne don a rufa mai asiri to ba dalilin za a ce kowai an zo za a ɗauke shi a ce a cire lullubin ba dalili da ka a ɗauke da wannan lullubin nashi ya fi kyau a saka shi kuma lokacin da aka zo aka ɗauko shi wanda za su saka shi can ciki lokacin za su aji za su ce bismillahi wa ala sunnati rasulillahi ko bayan sun saka shi an gyara din nan sai su ce allahumma inna sahibana qad nazala bika wa anta khayru manzulin bihi faqiran ila rahmatika wa anta ganiyun an azabi shikenan sai a fiffito aka fiffito sai a samu wanda zai shira mai wannan itatuwa ana bi na ko idan aka jera wannan itatuwa to idan aka zo za a sa za a sa kasa ita kasa da ta gabas da ta yamma duk ɗaya ce ba wani cewa sai an turo ta gabas a turo ta yamma illa banda kawai wani yanayi ne mu irin yanayinmu an fahimci cewa idan aka juya ƙasar wannan ta sama babu ƙwayoyin iri a jikinta idan aka sa wancan ƙasa aka zo aka rufe da wannan to in za a yi shekara nawa ba za ka ga kabarin ya yi ciyawa kuma duk a zuwa kabarbara irin wanda aka yi mu haka za ka yi amma wanda aka cakuɗa ɗin nan insha Allah damina na zuwa ga duk ciyawa ta fito kai saboda akwai ƙwayoyin irin ciyawa a jiki da haka in an yi ne don haka babu laifi haka nan kuma an so idan kana kusa da gwam an so ka tura ƙasar nan so uku ka tura ka ce min ha kalakanaku wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra an ga manzo Allah yayi wannan kuma ya faɗi wannan duk imamun nawawi ya kawo su a cikin al-azkarin nawawiya wannan shine to haka idan aka je bayan an jiyar itace babu laifi kamar da ake dinnan a samu ƙasa a yaƙi ko kuma a samu buhu ko ta tabarma a lullube itatuwa a mai da ƙasa kwaɓa ƙasa ko ba a kwaɓa ta abinda dai ake bukata a dai rufe mamaci yadda warin shi ba zai ranka fitowa wata ba haka nan idan aka zo aka share kabarin shi ma yanzu akwai wani saɓani na mazaba tsakanin mazabin shi'a da mazabin sunna shi ma cikin mazabin sunna akwai ɗan saɓani amma dai bai kai wancan ba shi 'yan shi'a idan suka zo suka yi kabarinsu bajewa suke ba sa yin wannan toza mu kuma ahalin suna yin an yi ana yin wannan toza to shi ma wannan kada ya zama rigima dan da yawa za ga an je janaza 'yan shi'a na da dama kan gawa 'yan ɗariƙa na da ita ko yin izala aiko wasu na a baje wasu na abin nan shi mamaci in dai ya mutu ji yanda kai mai shi bai da matsala shi bukatar shi kawai samu gafara Allah da uban kuma zai mutu ku ɗauke ku kai ruwa ku je wasu ubanku ne ba ku da bai da wata matsala shi in Allah ya gafarta mai shi ke wani mutum a zamanin baya Buhari ya rushe hadisin mutum ya saba ma Allah ya ga ba wata fuskar da zai iya fuskanta Allah ko zai je ma iyalan shi idan na mutu ku kona gawata idan kuka kona ta ku dandake ta idan kuka dandake ta ku je ku tarbi iska sai tun teku wa a tokar ta tafi teku bayan an yi wannan duk an kone shi an yi komai lokacin da suka watsa ya Allah ya ce ma ƙasa duk ta tattara wannan toka aka tattara ta baki ɗaya Allah ya maida mai ran shi ya tashi kawai sai ya ganshi gaban Allah ya Allah ya ce me yasa kai haka ya ce ubangiji ban da fuskar da zan iya kallon kan ita saboda na saba maka shi yasa na ce ai mun haka Allah ya ce to tunda ka ji kunya ta ni kuma na gafarta maka to da aka shi mamaci in dai ya mutu duk wannan abubuwan muke yi shi bukatar shi dai Allah ya gafarta mishi don haka shi ma aka zo wajen kasa abinda muka saba da shi a yi makasar tozo don ka zo tana cewa a a dai baje a baje to a baje babu rigima kamar ita ma kasar ce wani ya ce a hada duka a hada babu rigima bukata dai Allah ya gafarta mishi haka nan gun addu'a idan aka je gun addu'a masu cewa yanzu aka kalli gabar kowa ya kalli gaba zai tashi da ba cewa suke ba a yi ba da Allah yanzu ba a samu sauki ba wanda ya ce kwata-kwata ba a yi sai ya ce to yanzu kuma ya ƙara karatu ya gano a kalli gaba kowa ya tashi to ba ka tunanin nan gaban ya ƙara karatu zai ce a sauka ƙwar'ani a gudu da haka wannan ba rigima ba ne aka ce a kalli gabas masu kallon gabas su kalla ko ko masu yin jam'in ku yi ai rigima ka ata da hankali wannan shine dai abubuwan da manzo Allah ya koyar da mu a wajen wannan gawa akwai wata kofi a Na'am, to shi da yin zikiri, in an ɗauko gawa a tahi ana zikiri da kuma a yi shiru shi ba da kusan ɗaya ne. Ba ka da wani hadisi da zai ce an ce a in mutum ya mutu a je a bi shi ana zikiri. Tahiya ana zikiri daban, haka in an yi wa mutum zikiri ba zai zama da laifi ba, in ko ba a yi ba zai zama da laifi ba. sai ya kuma ko za a yi zikiran ta ba zakirai shawara a rantsayin shi da natsuwa don irin nan ne aka zo ana irin wannan ba natsuwa wani gun sai ga gawon ma an kada ta ko nan na ga wani an turo mu wani na janaza wani shehi a fulatu gashi an zo ana zikirin ko ana kokarin in wanda wasu rurruke ma da an kada gawon kaga ai da ba ai abin da ya kamata don za a yi zikiran a yi zikiran a tsanake babu laifi insha Allah Allah ya bada mawafaka Allah ya biya dukkan bukatun Allah ya dade mu Allah ya dade ayyukan mu fatiha da salati fatiha